ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ماتا بركة مدساكي كسن شوى أولنا رانا تقوم شابير قوة رمضان shekara ta 1440 daidai hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na musamman da muke yi ga iyayenmu mata a wannan gari na kumo akwa local government jihar gombe nigeria yau darasinmu zai takaita ne akan wato wajibcin tarbiyyar yara a musulunci wajibcin tarbiyyar yara a musulunci shine tarbiyatu ko wujubu tarbiyyati tiflil muslim wajibcin tarbiyyar yara a musulunci tarbiyya tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma musamman tarbiyya a tarbiyatul hasana wanda ana yin ta ne lisalahi zurriyati don a samu gyaruwar zuri'a kowa zai yi sha'awan ɗansa ya zama na ƙwarai kowa za ta yi sha'awar ƙyatta ta zama ta ƙwarai musulunci ya himmatu ya kula ƙwarai da gaske da tarbiyyar 'ya'ya kuma wani abu ne da yake yana da tushe daga cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yaushe ya kamata a fara yi wa yaro tarbiyya su yara akan ɗauke su kamar wani gini ne wani tushe ne na gini duk wanda zai gina gida idan bai samu foundation asasi asalin ginin gidansa tun a ƙasa in bai yi ƙarfi ba to gidan bai zai ƙarfi ba duk wadda bata samu kulawa da tarbiyyar yaranta sun tun suna ƙanana ba in dai ba ku kula da 'ya'yan kuka musu tarbiyya sun suna ƙanana ba in sun girma ba za ku iya musu komai ba yanzu wannan bishiyar da kuke zaune a ƙarƙashinta za ku iya malkwasa ta ku naɗe ta a lokacin tana ƙarama ba ta yi ƙarfi ba amma yanzu da ta yi ƙarfi reshe ɗaya in ya faɗo sai ya karya gadon bayan wata a cikin haka ɗanki kina da iko ne ki sarrafa shi ko ɗiyarki kina da iko ki sarrafa ta ki juya ta ki ce ta yi ko kar ta yi in tana ƙarama amma in girma ya zo mata to sai dai fata zama abokin shawararki haka ɗanka in girma ya zo mai sai dai ya zama abokin shawara ko dai ka kira shi ka lallabe shi ka ce kana gani ya kamata a yi kaza saboda baka isa kai masa tilas ba to shine amfanin ku mai da hankali dangane da kulawa da tarbiyyar yaran ku tun suna ƙanana itace ana iya naɗe shi a lankwasa shi in yana ƙarami bai yi ƙwari ba idan ya riga ya ƙwari baya wato ainihin naduwa yara suna da bukatar a sa ido a kansu yahtajuna ila mutaba'a wa tawjih a sa ido a kansu kuma a fadakar da su matukar suna cin wannan shekaru na yarinta dole sai an sa ido an kula da su in ku aka bari girma ya zo musu saro kibaran suka zama manya to sai abin da Allah yi sannan an musu tarbiyyar suna ƙanana in har suka girma a haka to shi kuma wannan kanu ala khairin bi idinillah za su zamanto suna kan alheri da izinin Allah a wannan lokaci namu za mu samu da yawa daga cikin iyaye mata suna kawo kuka dangane da 'ya'yansu akan rashin tarbiyyar 'ya'yansu kul mu ma a nan sai an rubuto mana takarda ta neman addu'a akan yara tarbiyyarsu ta lalace don Allah a yi addu'a ɗana baya sallah don Allah a yi addu'a ɗana ya zama ɗan farauta daji yake shiga yana bin karnuka don Allah a yi addu'a ‘yata ta ƙi aure don Allah kullum abin da ake aikowa kenan Allah ka gyara mana ‘ya'yanmu so kuna bari suna lalacewa ne tun suna ƙanana ba ku fiye kula da su ba yaro baya sallah ko yarinya ba ta sallah yanzu bincike ya nuna da yawa musamman yara 'yan mata sun fi kowa rashin sallah a makarantu malaman makaranta suna faɗa makarantun da ake zuwa ana ana ana kaiwa har azahar la'asar yara 'yan mata ba sa son sallah ana wahala da su me yake faruwa saboda a gidansu ba sa yin sallah yara maza samari matasa su ma ana da kukan ba sa zuwa masallaci jami'i sam sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ya sa iyayen suka dage Allah ya taimake su so irin wannan al'amari abu ne mai ciwo ka zo ka haifi ɗa a ce ɗanka baya sallah wallahi bai ba a ce wai ke yanzu maniyinki ya zo a duniya baya sallah a ce yanzu kai ka zama sababin fitar da zuri'ar da ba ta sallah Allah kiyaye amma idan kun lura da iyayen kuma suna himmatuwa bi umuri duniya akan lamari na duniya dangane da 'ya'yansu aksar min ihtimamihim bi umuril akhirati sama da damuwarsu da mai da hankalinsu akan lamarin lahira hankalinku a tashe yake in ba ku samu 'ya'yanku duniya ba amma lahira ta kubuce musu ba ku damu ba kuna kashe wa yayanku kuɗi ku sai musu kaza ku sai musu kaza a musu hidimar kaza da kaza da kaza bayan wannan al'amarin ku na lahira kuma ba kwa mai da hankali a kai ballantana na yayanku su wannan ma shi ma dalili ne da yake sa yayansu zo su fanɗare mana bayan da za mu yi da saboda duniya muka nuna musu yanzu duba yarinya ya mace an biya mace kudin makaranta an yi mata hidima kayan sallar ta kadai kayan sallar ta kadai wallahi sai yayi na yara maza biyu ko ba ka bane na dinka wa yara na kayan sallah da riga da wando da hula kowane yaro kudin da ya ci bai kai ya kawo ba watakila bai fiye ci dubu uku da ɗari biyar ba amma wata yarinya ta guda ɗaya da ta rubuta mun bil yar karama ce fa wai ta ɗan ɗaga wallahi sai da ta shaƙe ni dubu goma a wannan halin da ake ciki wannan azumin cikin talauci da ce goma da aka min lissafi kudin takalmi dubu kaza kudin hijabi dubu kaza kudin agogo dubu kaza kudin atamfa dubu kaza sai ga dubu goma ta mutu kurmus har da ma neman ƙari na ce ta wannan allah ya jarabe ka ya tara maka guda biyar ai sai addu'a yarinya karama ƙwaya biyar za ka kashe musu wajen dubu sittin a sallah kawai in kana da guda goma sha ai sai ka tattara kayanka ka koma nijar kan hijira haka idan an zo makaranta a ita musu hidima a ita wahala idan an zo za a aurar da su gadon 750 ko na 500 gado yanzu mai arha na auren yarinya shine 200 da wani abu wannan mai arha ne ba a so ma a je a ganshi sai dai a lullube shi da zanin gado don za a ce mai arha ne kujerun 100 kaza kayan kicin kicin kadai in aka kyale kicin sai ci dubu ɗari biyar wannan auren talaka wallahi yanzu ba maganar auren yarinya budurwa fa harka ce ta miliyan ko miliyan da wani abu ko miliyan kaza amma duk mutum ya zo haɗa ya kashe mata wannan kuɗi ya dauke ta ya je ya kai ta gidan miji ba ta da addini shi mijin ba mai addini ba ita ma ba mai addini ba a ta wahala bayan 'yan watanni a sako miki ita ko shekaru a sallamo miki ita ta zo ce ta zaman zawarci ta cinye muku kuɗi kuma ga tana zaman zawarci ba addini ka zo ka kashe mutum wannan kuɗi kuma bai san Allah ba malaman musulunci suna cewa tabda'u ri'ayatu fil islam qabla aqdi az-zawjiyya ana fara tarbiyya ne da kula da ‘ya'ya tun kafin a ɗaura aure kun ji wata babbar magana kafin a yi aure ake fara tarbiyya suka ce haisu ausal islam biktiyari zaujati saliha ta yadda musulunci ya ba da wasiya cewa a zaɓi mace ta ƙwarai ai cewa da aka yi a zaɓi matar kirki ai yana da tasiri don a samu 'ya'yan kirki ne duk wanda ya je auren mata 'yar duniya mara addini to insha Allah ku ya tarar da 'ya'ya marasa addini in ba ya da gaske ba kinan mata ta kwarai laha min atharin fi tarbiyati ko fi salahi zurriya lallai mata ta kwarai tana da tasiri wajen 'ya'yan da za ta haifa su zamanto na kwarai idan ke mai karatu ne kina so ɗan ke zama mai karatu idan ke mai kunya ce kina so yarki ta tashi mai kunya idan ke mai ganin mutuncin mutane ne kina son 'ya'yanki su tashi masu ganin mutuncin mutane haka abin yake idan kuma ba matar kirki ba ne to ba ki damu ba to shi yasa musulunci hikima ya ce a fara salahul ummi uwar ta zama ta kwarai a samu husni ikhtiyariha kyakkyawan zabi wannan yana daga cikin wasiyar da annabi ya ba wa al'umma ya ce fazfar bi zati dini ta ribata yadak mutum ya ribata da auren mace mai addini sai hannunsa ya samu alheri sai ya samu albarka mace mai addini mace mai tarbiya in an kai ta gida an samu alheri amma duk wanda ya auri gata-gata nan to zai ga bakin ciki da tasko da bacin rai a gidansa kullum kana cikin damuwa ne saboda ka kuskure ka je ka auro matar da take ba ta kwarai ba al'ummu saliha mislul ardi saliha lizira'a kin ga uwa ta kwarai daidai take da ƙasa ta ƙwarai wajen shuka duk wanda ya je shuka masara a ƙasa mai ƙwari a ƙasa mai taki a ƙasan da tana riƙe sanyi to sai masararsa ta fi kyau duk wanda ya je ya auri mace ta kirki ta ƙwarai suka samu 'ya'ya to kamar yadda wancan waccar gonan masaran za ta fitar da goyon masara tafka-tafka masu kyau a samu amfani mai banƙayi to haka ita ma wannan uwa da aka aura ta ƙwarai za ta samar da 'ya'ya na ƙwarai ina gaya muku wannan ne kowaccen ku ta yi ƙoƙari ta ja 'yarta budurwa kusa da ita ta tarbiyyantar da ita ta zama abun sha'awa ya zama yake ana ribibinta har yanzu 'ya'yan kirki masu tarbiyya wallahi ribibinsu ake yi amma laga-laga ga sunan dai sai abin da Allah yi an ƙare rayuwar an yi rashin kirki rashin kunya kuma mijin ya ƙi zuwa wata ta sha shedancinta lokacin da take ganiyar yarin takatta ganiyarta ta yarin taka da lafiyarta aka yi ta zuwa samari suna nema iyayenta suka sa shegen buri na duniya so ake samari su zo kowa ya rinka bada dan abin da zai bayar da haka za a rinka tarawa an mai da ita kamar jari ta zama kamar motar haya a shiga a biya suka ɗauki lokaci ba su aurar da yarinyar nan ba san cewa ita yarinya budurwa tana da lokacinta ba duk wanda ya bar yarsa budurwa lokacin aurenta bai aurar da ita ba wallahi sai ya yi bakin ciki kuma a rayuwarsa don za ta zo lokacin da ake son auren kuma ta ƙi auruwa da an yi yayinta an bi ta an bi ta ba a samu ba kowa zai watsa kashinta tun daga irin ta nan suna nan da yawa a gari alhamdulillah sai mutum ya je samu ya aura ita kuma wannan abarta ko roron wake ba za ta samu ba wallahi haka za ta sha zama kar ku rinka yin wannan kuskuren ya ku iyaye na mata ku jawo 'ya'yanku in sun samu mazajen kwarai ku aura musu to a nan gurin shi yasa musulunci ya karantar da mu ko aure mutum yayi yayin da miji da mata za su zakke da junansu to an ce su yi addu'a Allahumma jannib bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana bismillah ya Allah ka nisantar da mu da shaidan ka nisantar da shaidan abin da ka azurta mu da shi na haihuwa Allah ce idan aka kaddara samun da a tsakaninsu lam yadurruhu shaitan shaidan ba zai taba cutar da shi ba har abada haka hadisi yazo cikin Buhari da Muslim dan a samu yaya na kwarai shi yasa aka ce daidai da suna idan mutum zai sa wa ɗansa ko yarsa a zaɓi sunan kirki a sa wa yaya kuma a yi addu'a wannan shine za a samu barakatu du'a'i da barakatu tasmiya albarkar addu'a da aka yi wa yaro an yi haihuwa ba ana zuwa barka ana addu'a ba Allah ya raya Allah sa albarka to in Allah ya karba addu'a sai dan ya zama mai albarka da kuma sunan da aka sa mai suna mai kyau suna mai muhimmanci kar a zo a sa wa da suna ba a san ma ma'anar sunan da aka sa masa ba riko da zikirin Allah da neman tabarruki da sunan Allah da nuna cewa Allah shine mai bayarwa kuma shine mai kulawa yana da tasiri kwarai wajen samun ɗa na kwarai da tarbiyya ta sa an ruwaito wani daga cikin mutane magabata ya je ya tafi wajen wani malami yana tambayarsa ya sheikh ya malam kaifa ta kunu tarbiyya wai tarbiyya nan da ake magana wai yaushe ake so ta kasance ne sai malamin sai ya tambayi shi mai wannan tambaya ɗin ya ce yaya shekarun ɗanka yanzu shekarun ɗanka nawa yanzu sai mai tambayan sai ce a ai ko shekara ma bai yi ba watansa hudu kun ga masu ƙoƙari da himma wai tun a wata hudu fa ɗan watansa hudu ya tafi wajen malami yana tambayan wai yaya ake yin tarbiyya a musulunci tun a wata hudu to bari ku ji amsar da malami ya ce sai malami ya ce tab ai kama kara sai da kai aure har ka haifi ɗa yanzu watansa hudu shine za ka fara tambaya na yaya ake tarbiya kama kara fatatka tarbiyatu ai tarbiya ai ta kubuce maka ai yace li'anna tarbiya yubda'u biha منذ اختيار الزوجه ita tarbiya ana fara ta ne tun lokacin da ake zaben matar da za a aura in baki gane ba ana fara tarbiya ne a lokacin da ake zaben miji duk wacce take so ta samu yayan kwarai to ta darje wajen zaben mijin da za ta aura ba wai ta zo ta zauna ga ta a kasuwa duk abin da Allah ya kawo shi kenan ba kin sa akwai masu masu wannan abin tana nan tana jira duk ni duk wanda ma Allah ya fito min da shi kawai ni alhamdulillah zai je ya fito miki da wani kazamin mara tarbiya mara addini mara mutunci ya aure ki ta ga ana miki azaba tunda ke kika ce duk wanda ma ya fito ki haƙuri kada ki gaggawa na sha gaya wa yara 'yan mata ko zawarawa kada ku yi gaggawa ku tsaya ku darje ku nemi mazajen da za su aure ku za ku samu hutu a gidajensu da kwanciyar hankali ki yi auren da a fatan ki har abada ba za ki fito ba amma duk wacce ta ce duk wanda ya bayyana za ta kwashe shi to shi kenan duk wanda ya je tasha bai zaɓi mota ba duk motar da ya samu yake hawa yana tafiya to wata ran ya je ya hau motar da za ta je ta kwankwatsa shi ta haɗari da shi dan ya hau tsohuwar mota ba taya ba birkin kirki so ya koyi yayana mata musamman 'yan mata ku tambayi ‘yan uwanku da suka yi aure su gaya muku ya rayuwar aure take wallahi duk wacce za ta yi aure ta je ta nemi shawara duk wacce za a je a bayar da ita ga wani ta nemi shawara ga matar da ta taɓa yin aure su baki labari in kika kuskure kika faɗa hannun wani marar tausayi wallahi sai kin kwammace kuma yi ta miki azaba ki zo gidanku ki faɗa iyayensu ce ki yi haƙuri wallahi haƙuri to ya za a yi sai ki haƙuri ya za a yi wallahi mama bashi da kirki kullum sai ya zage ki eh ba komai ni ma babanki yana zagi na ai Allah ya sauki so ina ba da shawara a kula so wannan malami ya ce ai kama kara sai dai yanzu ka je ka san 'yan dabarun da za ka yi ke ma ina gaya miki in dai baki tsaya kika yi zaɓi namiji ba tun farko sai yanzu to sai dai ki dan wawwabci abin da zaki wabta dan wani mijin shi zai kashe miki tarbiyyar 'ya'yan zan fara da ambato muku kisar imamu ahmad da shi da mahaifiyarsa imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a da shi da mahaifiyarsa wata rana malam yake ba da labari ahmad ibn hanbali yake cewa muna rayuwa a bagadada a iraki kenan a bagdad yace babana ya mutu ina rayuwa tare da mahaifiyata ne ya ce abin mamaki kullum kafin asuba mamata take tashi na fa'ida kana ƙabla alfajiri aikazatni wa sakhanat liyal ma sai ta tashe ni sai ta dumama min ruwa alwala idan zan yi ba ta bani ruwan sanyi sai ta bani ruwan dumi amma karki manta tun karfe uku uku da rabi karfe hudu ake tashinsa yaro karami uwarsa take tashinsa ta tafasa masa ruwan zafi haka kike da ke da mai gidan haka kuke zubewa kamar doya ko motsi ba kwayi wani ma baya tashi ma sai yaran sun zo sun kwankwasa masa kofa ya ce sai ta tafa samun ruwa sai in je na yi alwala ya ce a lokacin duka-duka shekaru na goma shekara goma nake da shi ta ce haka ya ce haka za mu zauna mu yi ta sallah mu yi ta sallar dare kin ji ashe uwar tashin ɗanta take yi suna ƙiyamun laili mu yi ta sallar dare hatta yu'adhana lil fajr har sai an yi kiran sallah asubahi yace wa inda al-adhan da ta ji ana kiran sallah sai ta ce tashi mu je in raka ka masallaci maman imam ahmad sai ta dauke shi sai ta kai shi har cikin masallaci rahimahullah Allah ya mata rahama wannan mata mai raka ɗanta ƙarami ɗan shekara goma masallaci da asuba ya ce kuma abin mamaki jira take yi a masallacin ita ma ta yi sallah sai an idar da sallah ta jira ni sai ta zo ta daɗa kama hannuna ta dawo da ni gida ya ce saboda a lokacin a hanyoyin akwai maciji akwai kura daji ne ya ce tana jiya mun tsoron kada in zo wani naman daji ya min illa ya ce sai mu koma gida bayan mun yi sallah asubahi da mamata ya ce lokacin da girma ya zo min na zama babba ita da kanta mahaifiyata ta ɗauke ni ta aika ni wajen wani malami ta ce je ka zauna a wajensa ka ta neman karatu ita ta kai ɗanta makaranta ta ce je nemi ilimi shi za malamai lokacin da suke tarihin imamu ahmad suka ce kai imamu ahmad bai zama imamu ahmad ba sai da tasirin mahaifiyarsa yana da wani littafi mai suna nisa'un sana'an al'ulama mata ne aka kawo tarihinsu wanda su ne suka yi maluma saboda tsabar kwarewa da iya tarbiyyarsu ko suka ɗora 'ya'yansu akan hanyar musulunci da ilimi yau 'ya'yansu sun waye gari su ne manya-manyan malamai na duniya wata ran za mu kawo misalansu insha Allah so duk abin da imamu ahmad ya yi a duniya mahaifiyarsa tana da lada li'annaha hiya allati dallatu ala alkhair saboda ita ce mahaifiyar da ta nuna wa ɗanta alheri dan Allah ya ke yar uwata wani tanadi kika yi wa ƴaƴanki inda muna yin wannan wa ƴaƴanmu dan Allah ƴaƴanmu sa zo su wayi gari suna gidan kurkuku muna ta aiko takarda ai musu addu'a an daure su wani ya sha kwaya ya daki wani an kai shi kurkuku wani ya je ya sace wayar wani a masallaci an kai shi kurkuku wani ya shiga gida ya balla kofa ya ɗebo kaya wani ya sato kaza wani ya sato kaza inda kun tsaya kun sa ido akan ƴaƴanku me yasa wai kuke wata irin rayuwa ne ta ku ta haihuwa kawai kuna zuba ƴaƴa a duniya yanzu ba ku tunani wahalar da kuke sha akan ƴaƴanku tun daga ɗaukan ciki yaya mutum zai zo ya sha wahala akan abu zai bi shi ya raka shi ba wannan 'ya'yan da ke gani su ne dalilin samun rahamarki da jin ƙayinki in kika yi sakaci kika bar 'ya'yanki suka zube a titi 'ya'ya ba 'yan albarka ba duk yadda suka yi ana kai miki alhaki amma duk wadda ta ce Allah ya taimake ta ɗanta ya zama mai addini ta kai ɗanta makaranta ta sa ido akan tarbiyyarsa to duk abin da ɗan nan zai yi to tana da lada bari buga muku misali mahaifiyata tana nan garin a kwance a makabartar nan tana kwance amma ni ina iya tunowa ina yaro irin yadda take min bulala in ban je makaranta ba ta sha kama ne ta ce in ban je makaranta ba sai ta jefa ni a rijiya irin tsoratar wannan da ina tsoron rijiya ina yaro ba na zuwa kusa da rijiya har yanzu ma ina tsoronta gaskiya ni ina tuna wannan lokacin in sha kuka yanzu tana ina yanzu ba ta nan tana cikin kabari amma ina shaida muku wannan wa'azin da nake muku wallahi tana da lada in zan yi tari saboda Allah na ce a aikata kaza saboda Allah to garanti na san mamata tana da lada don ku ta taimake ni wajen yin karatu sau nawa take mun bulala ban je islamiyya ba sau nawa take raba da abokanai masu yawo masu gara taya in an zo ana nema na a zo mu je gara taya sai ta ce mm sau nawa take kora ni zuwa masallaci ina tuna duk ranar juma'a za ta zo ta yi min wanka da wuri ce in tafi masallacin juma'a ban kai ma yanayin da za a ce sai na je sallan ba na tabbatar tana da lada ni ma ku yanzu ai dole in matsanta wa ɗana ya karatu saboda in na mutu ina cikin kabari duk abin da zai yi na alheri na san Allah zai kai mu in Allah bai bani lada na samu aljanna saboda sallah ko saboda sadaka ko saboda yawan karatun Qur'an ko saboda kaza ba to ina nan watakila Allah ya taimake ni in samu aljanna saboda tarbiyyar da ne wa ƴaƴana na dora su akan hanyar Allah babu asara dan kun yi wa ƴaƴanku tarbiyya wallahi kina kwance a kabari za a ta kai miki account ɗinki ana ta kai miki lada saboda kin wahala kin yi tarbiyyar ƴaƴanki ƴaƴanki sun zama na kwarai amma yanzu wani irin tashin hankali da musiba ta wuce ka zo ka mutu ka bar ɗaya zama ɗan bala'i yanzu jiyan nan ake rubuta mana takarda na gaya muku yara yara da aka samu yara a garin nan suka je suka je suka yi sata da azumin nan yara matasa suka yi sata suka saci tinkiyar wani suka yanka ta suka tukuikaye ta suka sa ta a buhu suka goya ta a mashin za su je wani gari su sayar abun mamaki suna cikin tafiya tirela ta zo ta taka su yanzu jiya ake gaya mana duk sun mutu wataƙila ‘yan uwanku ne wataƙila ‘ya'yanku ne wataƙila danginku ne sun mutu yaran da aka aiko aka ce a yi magana dpo ya turo mana su suka kama su kafin a yi musu hukunci ma dama aka karye suke ma tukunna tirela ta buge su ki duba masifar duniya a irin wannan yanayi ana azumi mutum ya zo ya wannan abu Allah ya fi musu kawai sai dai mu ce Allah ya fi musu amma labarin bai yi daɗi ba yanzu irin wannan iyayensu ina za su sa kansu ku ja 'ya'yanku jikinku Allah ya hore mana haihuwa yanzu kam akwai haihuwa a ta zuba su amma waye yake tsayawa ya kula tarbiyyarsu ka zo ka haifi ɗanka ya zama kasurgumin ɗan fashi da makami a ƙasarka ko ɗanka ya zama ɗan ta'adda shine mai zuwa ya bunka mutane bom ya kashe su ko ɗanka ya zama kidnafa ɓarawon mutane ya sace mutane ya yi garkuwa da su sai an ba shi kuɗi in ba ba shi bai harbe mutum me amfanin wannan wallahi sai kun tashi tsaye ku ja 'ya'yanku jikinku sai kun yi da gaske in ba haka ba wallahi mutum zai zo ya rayuwa marar daɗi kana raye baka mutu ba Allah ya nuna maka baƙin ciki akan ɗanka iyayena mata ku sani cewa samun zuri'a fa ni'ima ce inna zurriyata min ni'amillah samun zuri'a yana cikin nemomin Allah az-zurriyatu zainun samun zuri'a na yaya kwalliya ne zainun li buyutina kwalliya ne ga yayanmu duk gidan da aka yi aure da miji da mata suka shekara bakwai takwas ba ɗa gidan ba daɗi labi ne sai dai a kawo musu 'yan riko ke ba ki da shi shi ba da shi amma duk gidan da kika ga akwai 'ya'yan gidan suna ta tasowa suna girma to suna ƙara wa gida kwalliya kowace mace tana so bayan ta yi aure wani ɗan lokaci a ganta da goyo a bayanta saboda ita ma Allah ya mata arzikin aure ta samu ƙaruwa da zuriyar nan ne za ki samu rufin asiri bayan tsufa ya zo miki yanzu in Allah ya sa kika samu 'ya'yan kirki ɗanki ya biya miki kujeran makka ba ki da taro amma ɗanki yana da wadata sai ya biya miki kujeran makka ɗanki ya gina miki gida da kina cikin gidan ƙasa kina cikin gajiya Allah ya rufa mai asiri ya yi ilimi kin kai shi makaranta ya yi karatu ya samu wadata ya zama babban ma'aikaci ya gina miki gida da ke da babansu ya sama muku gurin zama mai kyau akwai matar da wallahi na je na ga irin yadda ɗanta ya ƙaƙale ta tsohuwa ce amma wallahi ƙyalli take yi saboda ta sha kuɗi ɗan yana kula da ita ya gina mata gida duniya guda sai mulki take kin kasan tsofaffin na akwai mulki in tsofuwa ta samu wadata za ki ga ita kanta an tara mata masu aiki masu mata shara sai gaisuwa saboda uwar alhaji ce yaron nan ya kula da ita ga wani katon falo da kujeru kamar ɗakin yarinya budurwa ga ɗakinta da gado da shimfiɗa da fululluka ga firish ga abin kallo ga abin wane ne ban ɗakinta da mai share mata da mai wanke mata ga wani ɓangaren baƙi ga ƙannanta can da yayyanta mata ta ɗebo su zo su ci arziki su ma ɓangarensu daban waye ya miki wannan ɗanta ne mata tsohuwa tana zaune sai umarni take bayarwa kurin albarkacin 'ya'ya yanzu akwai uwar da na sani wallahi duk shekara ɗanta yake gaya mu duk shekara sai ya kai ta umra sau hudu aikin hajji ku bata fashi kai sai tsohuwan nan da kanta ce ni kam baba na gaji saboda duk bayan duk bayan wata uku sai ya biya mata umra yace mama so nake ki je ki ta dawa fi kina addu'a ki mutu ki shiga aljanna yanzu da bai tsaya ya mata tarbiyya yayi da bata tsaya ta yi wa dan tarbiyya tarbiyya islamiyya ya san mutuncin uwa ba ya kula ta wallahi sai dai ya kare a karkashin matansa ya je ta musu hidima ya manta da uwarsa mota musamman ya ajiye mata in za ta je unguwa tsohuwa an gaya miki ta je ta kwanta a bayan kujera ana janta eh ci duniyar ki ki more albarkacin ɗani ta masa tarbiyya yanzu ba za ki ji daɗi ban an ce ɗanki shine wane za ki ji daɗi da makkan nan sai dai ki ganta a tv amma yanzu da ke za a hau arfa kullun shekara alkawarin Allah kujerar ki tana nan garanti za ki je ki hau arfa duk shekara insha Allah wannan mata in dai tana yi don Allah za ta shiga aljanna duka wannan albarkacin ɗa asibiti da ɗan ciwo ya kamata sai ce a kai ta ƙasa waje ɗan ƙaramin ciwo sai ce a ƙasa waje za a kai ta yana kula da uwarsa akwai wadda mace ce ba namiji ba ne auren mai maiko take yi auren mai hali take yi amma kake ga yadda take gyara uwarta da ta samu sai ta aiko uwarta ta mata gida ta gyara mata ta kyautata mata ɗinkin sallah abincinta yarinyar nan sai ta ce mama gaba ɗaya a wata mai kike so ki ci ta ce a yi mata bil ɗin abin da suke so na matar alhaji ne ita ma tana samu abubuwa suna shigowa taliya ne indomi ne naman kaza ne lemuka ne gaba ɗaya a yi mata bil ɗin abin da tsohuwar za ta ci duka duka a wata ba ta fita ci dubu talatin ba sai ta turo kuɗin a akawun ta ce a je a yi wa uwar ta cefane na wata guda a zuba mata a kicin ɗinta a rinka dafa mata abinci tana ci in ta gaji da zaman a ƙauyen da take yar sai ta ce a ɗauko ta a kawo ta abuja ta shaƙata ta more hankalinta ya huta albarkacin ‘ya'an mata tarbiyya in kika batta ta zama shargallafa mai shegen yawo mai bin maza mai zina ta je ta ƙare a rayuwarta ta auri mutumin banza in ma ta yi auren shi talauci ita talauci ba abin da za ta gada miki sai baƙin ciki yanzu kuna nan da yawa 'ya'yanku ba abin da suke gada muku sai kuka da bacin rai wata yanzu da zarar yarta ta zo gida ganin gida gabanta faduwa yake dan tana zaton cewa yan nan ya ji ta yiwu inda me ya kawo ki ne lafiya dai ko indo ni wallahi na gaji da shi abubuwan nasa ne sun mun yawa jiya ma bai kwana a gida ba kaza kaza ya zo mun yi zage zage da shi ni kan na gaji mama na dawo dan Allah ki rufa mun asiri indo ki koma saboda kar a zo a ce ta tara zawarawa a gidanta kullum bacin rai Allah ya gyara mana halin ana so a yi rinka yin addu'a wa yaro tun kafin haife shi yana daga cikin tarbiyya ya ke uwa da zara kin tabbatar kin samu juna biyu ki tsaya dirshan wannan cikin na wata biyu na wata uku tun yanzu a yi ta yi mai addu'a Allah ya sa masa albarka a yi ta mata addu'a in mace ce Allah sa mata albarka wannan shi ne hali na annabawa ga annabi zakariya ana ba mu labari tun kafin Allah ya azurta shi da ɗa tun kafin a samu ɗan yake wa ɗan addu'a kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da annabawa ku yi koyi da annabawa yace hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a cikin ali imran aya 38 annabi zakariya ya roki ubangijinsa yace ya ubangiji ka bani zuriya mai tsarki wannan ita ce addu'ar da ake so mace ta rinka yi ko namiji ya rinka yi in yana neman Allah ya bashi zuri'a ta kwarai rabbi hab li min ladunka ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ki haddace wannan addu'a ki rinka yi a cikin sujjadar ki ki rinka yi in kin daga hannu Allah zai baki zuri'a mai tsarki dan ku ita ce addu'ar da Annabi Zakariya yayi wa ɗansa a daina barin ruwa yana zube a nan za ku tsayar mana da karatun wannan kayan wuta ne karba ka goyi shikenan i zaman ki annabi zakariya ya roƙa wa ɗansa ko iyalinsa addu'a Allah ya daɗa ba mu labari a cikin alƙur'ani matar imrana mahaifiyar na na maryam matar imran mahaifiyar na na maryam maryam ɗin annabi isa maman annabi isa wannan mata ta imrana tana ta addu'a lokacin da Allah ya bata ciki haka ake so ke ma in kin samu ciki ki dage da addu'a haka bayan haihuwa ki dage da addu'a zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله yana bada labari mata Imran tana addu'a ya ubangiji dangane da abin da nake yake cikin cikina na bada shi gare ka saboda Allah Allah ka karɓa mu kai ne mai jin addu'a yayin da ta haife abin da ke cikin cikinta sai ta ce ya Allah gashi na haife ta amma ya mace ce sai dai kuma ya mace ba kamar namiji ba ne ba to amma na sa mata suna maryam wannan ana gaya miki maman na na maryam ne take ba da labari tana yi mata addu'a maryam inda ta haifi annabi isa alaihi salam ita kanta mahaifiyarta sai da ta roƙa mata Allah kafin ta haife ta yanzu addu'ar mahaifiyar nan ba ta yi albarka ba gashi an haifi annabi ta samu jika annabi me yasa kike sakaci da yin addu'a Allah ya sa kina da juna biyu yanzu kina da wani lokacin da zaki zauna baki roƙon Allah akan abin da ke cikin cikinki Allah ya sa miki albarkarsa ta sa mata suna abinda ake nufi da maryam baiwar Allah shine ma'anan maryam wa inni sammaituha maryama ya Allah ina neman ka tsare ta da ita da zuri'arta ka tsare ta da ita daga zuri'arta daga shedan jifaffi na'am gashi kuma ya zo ya tafiyarsa a nemo shi uska za ku kira ta roƙon mata Allah ta yi wa ‘yarta addu'a ta sa mata suna baiwar Allah Maryam’ kuma ta roƙi Allah ya tsare ta da ita da zuri'arta daga shedan ke ma kina so Allah ya tsare miki yarki da zuri'arta daga shedan sai ki rinka inni u'izuha bika ya rabbi inni u'izuha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman ka tsare min yata ka kare ta da kariyarka daga shedan da ita zuri'arta ku yi koyi ga kissa wata mata wata mata ne aka ce tana da juna biyu lokacin da take ciwon naƙuda kamar za ta mutu sai ta tuno da addu'ar da maman maryam ta yi wa ‘yatta na na maryam salam bayan ta haife ta wannan bayan Allah ta ce tab ai na gode wa Allah ina cikin zafin naƙuda kawai sai Allah ya tuno da ni addu'ar da mahaifiyar na na maryam ta yi mata addu'a kawai sai ta ce Allahumma inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah wannan yatawa da nake ta naƙudarta nake wahala ya ubangiji ka tsare min ita da ita da zuri'arta daga shedan ta ce wallahi bayan na haifi wannan yatawa ni ban taba ganin yarinya mai nutsuwa da ta samu tarbiyya irin wannan yar ba ashe Allah ya karbi addu'a ta lokacin da nake naƙudar nan ke kina iya tuno Allah lokacin kina naƙuda na tambayi wata mata ta ce wallahi tallahi malam naƙuda wahala an ka zo haihuwa wahala na ce yanzu ke da zaki haihu kin yi bismillah akwai wacce in ta zo haihuwa tana iya tunawa ta ce bismillahi ba kwa iyawa ko to a lokacin ba a da bukatar bismillah ne akwai mata kaɗan wanda suna cikin wahalar naƙudan saboda suna tunanin ko su haihu ko su mutu za ki ji suna cikin Allah to kin ji wannan baiwar Allah da na gaya miki tana cikin wahalar naƙuda rai kwakwai mutuwa za a rayu ko ba za a rayu ba ha kawai sai ta tuno addu'an nan sai ta yi ta ce wallahi na ga alama na ga tasirin tarbiyya yarinyar nan mai nutsuwa yarinyar nan mai kwanciyar hankali wato irin abin da ban gani ba a tattare da 'ya'yana mata da na haifa kafin ita duk gidana ba yadda take da nutsuwa irin wannan yarinyar kin ji albarkacin addu'a kin ji aikin addu'a so na baki shawara yake iya mace kamar yadda na fara faɗa ɗazu gidan da yake akwai addini shine ake iya tunatar da ke Allah a cikinsa ki zaɓi miji mai addini kai ma ka zaɓi mata mai addini al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal araqi ita uwa makaranta ce fa duk wanda ya samu uwar kirki to ya samu makaranta ta ƙwari yanzu ku ba wanda zai je ɗauki ɗansa ko ƴarsa ya kai ta makaranta ba ta ƙware ba to ita uwa ɗin makaranta ce idan kin kai yarki makaranta ta kware za ta yi ilimi mai amfani haka duk wanda ya je a wuri uwar da ba ta da kirki to daidai yake da ya je ya kai 'ya'yansa makarantu na banza kuma an ce gaba ɗaya magana tarbiyyar nan ma ai a hannun uwa yake duk idda uba ya kai da ƙoƙari da himma idan uwar yaro ko uwar yara ba ta da tarbiya wallahi sai ta yi wa 'ya'yansa illa al'ummu hiyar murabbin asbak ita ce mai tarbiya ta farko kablal abi kafin uba lesh limada liltisaqiha bitifli saboda ita ce take makale da yaro kowane yaro ya fi sabawa da uwarsa akan ubansa haka abin yake in ma da za ka ji haushi ko ka ji ranka ya ɓaci ɗanka baya zuwa wajenka ko bai na to uwarsa ya fi saba da uwarsa saboda uwarsa ita take masa kuma in ba ka yi da gaske ba ko ya girma ma in mutum bai yi da gaske ba sai uwarsa ta raba shi da 'ya'yansa wallahi uba mai ƙoƙari ne mai ɗan kawo abin duniya haka yana yawan kiran yara suna ɗan harka suna ɗan labari suna hira suna fita da shi to 'ya'yan za su za su karkata zuwa gare shi amma in mutum ya yi wasa wallahi sai ya zo gidansa ‘ya'yansa ba su damu da shi ba sun fi damuwa da uwar abu na biyu saboda li'anna tifla qit'atun minha ɗafa kamar wani yanki ne na uwa kullum tana makale da shi shi ma yana makale da ita duk wahalar da ya sha sai ya koma wajen uwarsa abu na uku atifatul um aqwa min atifatil abi tausayi da jin kai da jin yaro a jiki na uwa ya fi na uba sanannen abu ne wannan uba baya iya jure wani matsala na yara amma uwa tana iya haƙuri atifa ake cewa to dole ku ya karkata me yasa yake binta yake rarrafe yake tafiya wajenta kai ba zai je wajenka ba saboda ga wacce take rike shi kullun a kirji ga wadda take kwanciya da shi baya bacci sai ya ji dumin jikinta kai ko in aka turo maka shi cewa za ka yi ture shi kai ya mun fitsari janye shi ni fa bana son kwanciya da yaro haka ke yi kenan uwa musulmi uwa mai tarbiya ita ce tushen gina gida ita take rayuwa da yaro ko yarinya shekaru sanawat adida shekarun da suka fi kowane shekaru muhimmanci ita uwa ita take zama da wannan yaron kafin na ya shiga makaranta ma ya je saba da wasu ba hannun uwa yake ba wataƙila bai san ubansa ma sosai ba kenan in kin ga yaro ya tashi in Allah ya so ya yadda da irin wata tarbiyya to akwai tasirin uwarsa shi sa tun yana ƙaramin nan a gina shi akan alheri kamar yadda mamar imamu ahmad ta gina shi akan alheri shi sa suka ce faman yuridu ko faman yurid insha'a baitin muhkamin فليتقن التأسيس ليكون ذلك أقوى له وأشد صلابة duk wanda yake so ya gina gida da ba zai yanyanke ya tsatsage ya rushe ba to sai ya yi kyakkyawan foundation ya yi dbc mai kyau ya zuba siminti ya zuba rodi ya zuba ainihin wato yashi mai karfi tun farkon gini shine gidansa zai shekara ɗari bai tsage ba bai rushe ba amma duk wanda a farkon gininsa bai mai da hankali a kan kulawa da shi ba to zai ga abin da baya so yana cikin gidansa zai ga yana amsawa so ya ku iyaye na mata lalle tarbiyyar 'ya'ya ɗin nan tarbiyya ce mai muhimmanci kuma wajibi ne mu mai da hankali a kai wai me yasa nake ta muku magana akan tarbiyyar 'ya'ya yanzu halin da muke ciki a ƙasar nan bai isa mu daɗa mai da hankali akan magana wa iyaye mata su kula da tarbiyyar 'ya'yansu ba yanzu 'ya'yan da suke kama mutane suna kidnapping ɗinsu suna kashe na kashewa suna suna ana siyan na siya a wajensu don allah ba 'ya'yan ba 'ya'yanku bane mata wasu ma sun je sun yi kidnapping din sun kashe mutane uwar suke zuwa su je su kai mata kuɗi yanzu yayan da suka gallaba mutane a gari suke sare-sare suke sace-sace suke ɗauke-ɗauke don Allah ba yayanku ba ne mata galibinsu ba da iyayensu suna raye yanzu za ki ji daɗi kina raye baki mutu ba a ce miki ɗanki ya zama kasurgumin ɗan daba ko ɗan kalare ko ɗan area boys ko ɓarawo a ce wai ɗanki in ya zo wuri sai a rinka tashi a ce ana nuna ɗanki ana cewa a yi a hankali da shi ɓarawo ne ɗanki yanzu za ki ji daɗi a ce yanzu ‘yarki budurwa tana yawo kan samari duk wanda yake neman ya yi zina sai nemi ‘yarki ‘yarki ta zama kamar motar haya ta zama tasha kowa shiga yake yi za ki ji daɗi yanzu ko kina raye ko kina mace aka gaya miki ‘yarki ta zama karuwa za ki ji daɗi shi ya sa ake ta gaya muku ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku don kada ku zo abin bakin ciki da damuwa ya kama ku a nan zan dakata don wata kisa zan shiga kisar lukman alhakim kisar lukman me za mu ɗauka a cikin kisarsa da tarbiyya ta musulunci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi min Allah kuma ya haɗa mu a cikin alkhairin Allah ka tsare mana tarbiyyar 'ya'yanmu ka tsare mana addinin 'ya'yanmu ya ubangiji ka sa 'ya'yanmu su zamanto farin ciki da farin rai a gare mu ya ubangiji kar ka haɗa mu da 'ya'yan da za su samu baƙin ciki da kuka da zubar da hawaye ya Allah ka tsare mana tarbiyyarsu ka ba mu masu albarka ka ba mu abin da za mu ciyar da su da abin da za mu shayar da su darasi na farko kenan akan tarbiyyar yaya gobe insha Allah za mu dora akan darasi na biyu a dai kan shi maudu'in dan ban gama ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh